أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin ɗariƙus salihin ila rabbil alamin littafi mai mana bayani akan hanya ta nagartattun bayi domin isa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala irin ayyuka da abubuwa da ya kamata musulmi ya kasance ya siffanta da su ba don wani abu ba sai don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. to malam ya tattara mana a wannan littafi fadaloli da ke da kwai akan ibadu daban-daban wa'anda kuma hadisai ne wa'anda suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam domin huta daga shubuha da kuma daukan wasu maganganu wa'anda ba su tabbata ba ko kuma kirkire ne kawai wani yayi akan cewa kaza yana da fadala kaza yana da fadala sai malam ya tattara mana hadisai ingantattu wanda suke bayani akan ibadu wanda muke yi da kuma fadalar da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wani lokaci yana kawo ayoyi domin kara ma maganar tashi ƙarfi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan fadala ta ittiba'u ramadan bi sittin min shawwal bayan azumi na watan ramadan yin azumi guda shidda a cikin wata na shawwal to malam shine zai kama da fadala ta yin wannan aiki sai ce rawa muslim an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya azumi na watan ramadan bayan ramadan sai ya bi shi da azumi guda shidda a cikin wata na shawwal kana ka siyami daha to wannan azumi da yi yana mushi kambacin azumi na shekara kenan za a ba shi lada kamar ya azumci shekara baki ɗaya na azumi wanda ya azumi na sittu shawwal ladan shi ladan shekara ake ba haka na azumi haka ya ƙara kawo hadisi ya ce rawa ibn maja wa sahahul albani an tauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tauban maula ne na manzo sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana irin bayi da ke da kai a gida na manzo sallallahu alaihi wasallam masu hidima yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr wanda ya azumi na kwana shidda a cikin wata na shawwal bayan an yi sallah kana tamama sana man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha to wanda wannan azumi kamar yayi azumin shekara kuma man ja'a bil hasana wanda yazo da aiki na kirki aiki na lada guda daya falahu ashru amsalha yana da lada kwatankwacin wannan za a rubin ya mishi gida goma kenan idan ka azumci wata na shawwal duk ladan da za a baka kuma za a ya maka shi so goma game da makaranta a hadisi na baya sati da ya gabata idan an rubinya ma gida goma kuma za a ya maka so ɗari bakwai haka kuma za a ta yawa, haka aikin lada yake amma aiki na zunubi kana aikatawa kai sai abin da kai shi za a rubuta maka amma aiki na lada kuma lullumka maka ake yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai fadala ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai ce rawan nasa'i wa sahahu al-albani an tauban an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man sama ramadana fa shahru bi 10 ashhurin وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة yace wanda ya azumci watan Ramadan wannan watan guda da ya yana azumi to kamar yayi azumi na wata goma ne wasiyamu sittati ayyamin shi kuma azumi na kwana shidda a cikin wata na Shawwal bayan sallah fadhalika tamamu siyami sana za a yi itibarin shi za a yi kunsihiran wannan azumi da kai sai a cike maka sauran watannin wannan goma a matsayin kamar ka azumci shekarar ne baki da kenan wannan hadisin yana tabbatar mana da hadisi na baya da ce wanda ya azumi na shawwal guda shida yana kambacin azumin shekara to yanda kasahin yake shine shi watan ramadan idan ka yi shi ladan da za a baka kamar ka yi azumi na wata goma ne idan ka azumci wata na shawwal kai kwana shidda kana azumi a watan shawwal to za a baka ladan wata biyu kenan sai a cike maka sai zama shekara uku wannan shi ne ladan da aka tanada ga dukkan wanda ya azumi na sittu shawwal bayan ramadan yanzu shawwal ya huce wanda ba samu suka yi ba zuwa bani kenan sai ai kokarin azumtar wannan azumi saboda wannan lana da ke da kuma za a bada na shekara ba mu sani ba wata shekara in ta zo kayan wata ta dawo lokaci yayi an tafi kenan mu yi kokari duk lokacin da azumi ya zo mu ringa daukan shi a matsayin kamar azumin mu ne na karshe shine wani malami yake ba da shawara yake cewa idan mutum ya tashi zai yi sallah ya ringa daukan wannan sallar tashi kamar ita ce ta karshe a duniya da zai kamar misali a ce maka yau idan ka kare sallah ta isha'i to baka waye gari a cikin duniya zaka ta yi lahira ka ga yanzu wannan sallar taka ta isha'i zaka yi kokari ka kyautata zaka yi kokari ka yi ta da kyau to kowace sallah kai kai ka dauke ta a matsayin haka wannan zai taimaka maka kullun sallar ta kasance cikin khushu'i kuma ka yi ta dan Allah kuma hallau sallarka za ka kyautata da kyau domin ka yi cikawa mai kyau to haka kowace ibada azumi umarati da dukkan wani abu da ya sawaka na ibada in za ka yi karin da ɗaukar shi kamar na ƙarshe ne za ka yi domin dacewa da fadala da kuma cikawa akan wani aiki da kai na alkhairi wanda kuma a kan shi za a tada ka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowa za a tada shi gwargwadon aikin da ya mutu a kan shi a kan aikin da kake a haka za a tadarka idan ka kasance mai yawan zikiri ne za a tadarka na yawan zikiri idan ka kasance mai yawan sallah ne za a tadarka na sallah idan ka kasance mai yawan azumi za a tadarka na azumi ka ka je gaban Allah da irin wannan alama ta cewa kai mai bautar Allah ne ai ka san cewa sakamako zai kyau insha Allah amma idan aka tadarka a gidan rawa aka tadarka a suwari aka tada ka kayan su ka sha giya ko ka sha kwaya aka tada kana zina ai kai da kanka ba sai an gaya maka ba ka san karshe bai kyau Allah ke sai ce fadlu siyam yawmi arfa fadala na azumi rana arfa tana tunkara mu nan da wata guda haka da dan saura kada to wannan azumi bai kai wata ba ko na azumi na arfa ga wanda baya yin hajji shi ke azumi na arfa kuma rana ce ta musamman rana ce mai alhurma rana ce mai daraja mai fadala a addini na muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba da romanta ga wanda bai samu dama zuwa hajji to yi kokari rana arfa ya samu wannan fadala sai ce rawa muslim an abi qatadat al-ansari radiyallahu an abi qatadat al-ansari Allah kana mishi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmi arafa an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan azumi na ranar arafa faƙala sai ya ce yi kafiru sanatar mariya walbaki nan muhammad sai ce wanda ya azumi na ranar arafa ana kankare mai zunubin shi na shekarar da ta wuce da kuma shekara ta gaba idan ka ji an yi irin wannan magana ana maka magana akan ƙananan zunubai manya manyan zunubai su sai kayi tuba na musamman ga Allah su ake yayin su amma ƙananan zunubai da ake yau da gobe wa'annan abubuwa da muke na ibada ta yau da gobe take take da su innal hasanati yudhibna sayyi'at ayyuka na alkhairi da muke yi su suke tahiyan mana da ayyukanmu wa'anda muke yi na ƙananan zunubai amma ka aikata babban zunubi to wannan sai ka je ka tuba zuwa ga Allah taubatar nasuha an ga zuciyarka cewa da gaske kake ba ka da niyya ko san komawa cikin wannan aiki to Allah subhanahu wataala sai ya yi maka amma idan ya kasance tuba ne irin tuban masuru tuba ne wanda daga kana yi dai dan dai kawai ka a ce baka yi ba to wannan tuba Allah bai amsa shi shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya kunda ku imani ku tuba zuwa ga Allah tuba nasuha tuba na kirki tuba na arziki wanda Allah subhanahu wataala yake so sai ce rawat tirmidhi wa sahhanahu an abi qatada أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أبي قتادة يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناتي أظمي نرانا عرفة إني أحتسب ني إنا فاتا إنا سمحني إنا منغني إذا كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول yana da tabbaci ne ke gaya maka cewa ne Allah subhanahu wa ta'ala yin wannan azumi dalilin shi zai kankare maka zunubinka na shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo a gaba idan ka azumci azumi na alfa hadisi biyu muka samu yanzu ko ga na uku sai ce rawa ibn maja wa hasanahu wa sahahu al-albani an qatada bin nu'man قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci ranar arafa za a gafarta mai zunuban shi na shekara da yake ciki kenan shekarar ta gabata wasanatul ba'dahu da kuma shekarar da za ta zo a gaba duka an yayi kuma wannan irin wannan fadala mun same ta a sallah tsakanin asuba da azzahar ana kankare ma mutum zunuban shi ana tsakanin azzahar da la'asar ana kankare ma zunuban ka kanana tsakanin la'asar da magarba ana kankare ma zunuban ka kanana tsakanin magarba da isha'i ana kankare ma zunuban ka kanana tsakanin isha'i da asuba haka ana kankare maka zunuban ka duk sallah tsakanin tsakanin abin da kai a tsakani akwai kafara dalilin wannan sallah da kai hadisi ya zo na abu huraira allah ƙara mashi yarda ke cewa wanda ya arwalla a lokacin da kake arwalla kana wanke hannunka zanabban da kai da hannun an kankare maka su kana kurkure bakinka zanabban da ka aikata da bakinka an kankare maka su kana shaƙa ruwa a hancinka zunubin da ka shaƙa ta hancinka an kankare maka shi kana wanke fuskarka duk abin da ka kalla an kankare maka shi kana shafa kanka da kunnanka abin da ka ji an kankare maka haka nan kawarka inda ka taka ka ji shi ma an kankare maka haka kare arwalla cikin zubar zunubai da kake wannan hannun da jikin da ko ina da kake wankewa kamar kana wanke zunubai shi yasa wannan wankiya da muke yi kullum so biyar in har na finoni so tari ana ta yi ana ta arwala wannan wankiya da muke yi jikin haske yake jikin kyau yake yi a gobe kiyama za ka hutu a taron kiyama kana haske wannan wurin da kake wankiya na arwala shi ne ke haske da lilin kullum wanke shi da kake yanzu kamar misali ka ɗauko riga kullum ka ringa wanke ta fara misali kaga haske kullum za ta ƙare in dai bata tsuha ba to kullum haske zata kare babu dauda a jikinta to haka jikinka in dai kana alwala kamar kana wanke shi ne kullum haske ke wannan hasken ba za ka ganshi ba sai ka je kiyama abu hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace inna ummati atuna yawmal qiyamati gurran muhajjilina min atharil wudu yace al'umma ta suna zawwa gobe kiyama suna masu haske a gurabe da suke wancewa na alwala sai abu da ya kara ke cewa man arada an yi tsila gurrata hufan ya fa'ala ya ce wanda yake so hasken shi ya karu to idan ya zo wajen misali gaba ta hannun shi idan shi gwiwa hannu to ya kara wanke haddamsan shi saboda hasken ya kara a cikin shi ya kasance ka bayyana ko ina yana haske a tare da kai an san wannan misalai to haka kafara take ta zalunta Allah subhanahu wataala ya sanya ta kankashin ibadan da muke yi haka hadisi ya zo mun karanta juma'a tsakanin juma'a kafara ce duk abin da muke a satin wannan an yaye mana kananan zulubin tsakanin juma'a haka ramadan zuwa ramadan daga watan ramadan ya zo ka kare azuminka to karin ramadan kahin ya kewayo zunuban da ka dauka kana shiga watan ramadan an kankare maka su baki manyan sai ka shirya ka yi taubatan da suha zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa mun karanta akwai salatu tauba mun karanta ta a wani babi da ya gabata shi yasa bawa lokaci zuwa lokaci kusan kullum ma ya kamata mu ringa yin ta salatu tauba ba wata sallah bace daban ba wata sallah bace ba da za a ce mai wahala kamar yadda zaka zo masallaci kai tahiyatul masjid haka take ka tashi kai arwalla ka kyautata arwallanka ka yi tsarki mai kyau ka zo da niyyar cewa sallah ce za ka yi da niyyar neman tuba zuwa ga allah ka yi raka'a biyu a wannan raka'a biyu da za ka yi ka yi ƙoƙari diyan da ka yi ka samu concentration ya kasance hankalinka da tunaninka da kominka ya koma zuwa ga allah kamar allah ne a gabanka wannan abin in kai wannan sallar in kai ta kana karewa in ka daga hannu ka ce ya allah ni kin nan na zalunci kai na aikata zunubai kuma na sani ba mai gafara zunubai in ba kai ba to ya Allah ka gafarta mana saboda kai mai gafara ne mai shirka abubakar ne siddiq yayi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa duk wanda yayi wannan zunubin da ya aikata an yahe mishi to kaga kenan babban zunubin ka shi yana bukatar irin wannan sallah sai kai wannan sallah shikenan kuma sauran kananan irin kananan salloli da muke yi sauran kananan zunubai salloli da muke da sauran ibadu su za su tafi da su Allah gafarta mata kowane lokaci kamar salatul hajja ce kamar wani lokaci kashi wata bukata ta zo maka kuma kana so ka kai karan bukata zuwa ga Allah kawai ta shi kai alwala kamar ta sallah a sujada kawai ka gaya ma Allah ka ce ga bukata za ka samu nutsuwa daga cikin nutsuwa da za ka samu cewa ka kai kukanka inda za a share ma hawaye shi ke na hankalinka sai kwanta duk bawan dini da hankalin shi kan irin wayannan abubuwan bai damuwa da rishin abu ko kuma na wani ya dame shi kullum kawai tunanin shi in ya samu Allah ne in bai samu ba Allah ne in bai samu gogo yana bukata kawai ga yanda zai kawai ya tashi ya raka a shi ya gaya wa Allah ko cikin dare ya tashi ya gaya wa Allah sai ka samu nutsuwa hankalin kai kwanta Ali bin Abi Talib yake cewa shekaran jiya nake karantawa hikima ce mai kyau ya hudu a kan addu'a ya ce a duk lokacin da ne addu'a sai allah ya bani abin ya ce to hankali na tashi kamar misali idan ya roƙi allah ya ce kaza nake so sai allah ya ba shi abin ya ce to hankalin shi lokacin nan tashi yake saboda wannan zaɓin shi ne shuwakin shi ne ya gaya ma allah ya ce allah ya ba shi to wannan abin ya shirya shi ɗan ba zai bari ba fitintunu suna tare da wannan abin sai ya taka tsantsan saboda a koyuwar wannan abin ya fita mishi ya ce amma idan ya yi addu'a sai ga allah bai bashi abin hanyar su ya wuce ya ce to wannan zaɓin allah ne allah ne zaɓa mini ya hana a koyuwar abin da aka tanada mini ya wuce wannan ya ce to hankali na sai kwanta kenan kun idan mun yi addu'a ba ta amfani muka ga ba mu samu ba abin kan mu yi tsammani ba ta amsu ba ne Allah subhanahu wata'ala shi yi mu sanin abin da dace me ake bukata gare mu mu kiyaye dokoki da sharuɗa da tsari da ake na addu'a kakka zo kai addu'a fagam-fagam kana tunanin wani abu daban Allah ne san haka Allah baya amsar addu'ar da wanda hankalin shi bai kan addu'a baya amsar addu'ar da wanda tunanin shi a wani waje baya amsa addu'ar da wanda yake zaton ko yake tunanin an ya an amsa kawai ne bari dai in a Allah yana so ka fuskance shi da yaqini cikakke cewa kawai amsa zai kawai addu'a zan yi kuma Allah ba zai to in kai to Allah subhanahu wataala zai zaba maka abin da alkhairi insha Allah in Allah ya baka sai ka bi wannan addu'a ta ka wannan abin da ka samu ka bi shi da godiya ga Allah da kuma addu'a Allah kar ya sa wannan abin ya fita ne ka Allah ya tabbatar maka da wannan ni'ima kuma Allah ya sa wannan abin alkhairi ka dage da addu'a a lokacin da ma ya kamata ka ƙara sakewa idan kuma bai baka ba a ji hankalinka babu damuwa alkhairi suna da yawa a duniya ka tana kai da kanka nan da shekara misali biyar baya ko goma abu nawa ka roƙi Allah kana ganin baka samu ba kuma abu nawa ka gani alheri ne kuma ya iso ka idan ka lissawa zaga abin yawa da shi abin da baka samu ba da wanda ka samu idan ka auna sai gani kai wa kullum cikin alheri kake dumu dumu akwai alherin da baka roƙa ba ba shi ka nema ba ba hanya ka nema ba amma Allah shine ubangijin asbab sababin ma Allah yake kaddara shi akwai wanda kamar misali shi kake tsammani zai maka hanyar samun wani abu sai Allah subhanahu wataala ya kaddara maka wani daban wanda baka taba maganin shi misali shi zai zama sababin samun to ubangiji shi yake tsara komai shine ubangijin asbab menene ake so kawai an yake yace fadlu siyam yawmi ashura azumi na ashura rawa muslim an abi qatada azumi ne da ake auta muharram عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء أن تنبي أن محمد صلى الله عليه وسلم أكن أزمي نرانا عاشوراء سيكي تيوى فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله شكما إذا أن يشي الله سبحانه وتعالى أنا تنكري أزم زنبي لأكي نبايا شكرا تقبات الله لا يجي وإن زنبي dalilin azumi na ashura kenan idan ya zo sai a yi kokari a azumta in sha Allah ya ce fadlu saumi ghalib sha'ban fadala ta azumi a mafi yawan wata na sha'ban bi ma'ana idan watan sha'ban ya shiga a yawaita yin azumi shine ake ne yace rawan nasa'i wa hasanahu al-albani an usama bin zaid qala qultu ya rasulullah usama yace nace ya ma'aikin Allah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yake cewa ya rasulullah ban gaba kana azumtar wani azumi wani wata ban ga kana azumtar wani wata kamar yanda kake azumtar wata na sha'ban bayan ramadan kenan a cikin watanni guda 11 babu azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yawan azumi kamar wata na sha'ban shi ne sahabin yake tambaya ban ga kana yawaita wani wata kana yawaita azumi ba kamar na sha'aban ya ce zalika shaharun ya ce wannan wata na sha'aban ya fulun nasu an mutane suna gafala a kan shi ya ce bayyana rajab wa ramadan wa huwa shaharun turfa fihi al'amal ila rabbil alamin ya ce tsakanin watan rajab da watan ramadan wannan watan da yake tsakaninsu shine sha'aban ya ce ana ɗaukaka ayyuka na bayi zuwa ga Allah ya ce fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sa'i ni kuma ina so aiki na idan an ɗauka za a kai zuwa ga Allah ya kasance an kai shi ina azu shi sa nake yawaita yin wannan azu na wannan rana na wannan wata ya ce haka fafi sahihai an aisha radiyallahu an haƙalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهري إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منهم في شعبان عائشة الله قال وتردت أنه محمد صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر إذن يكام ينأزمي سيمتي كاي أن ياما يا أجي أزمنا ينديكي يويتا أزمنا ya ce kuma wani lokaci take cewa wa yuftir hatta na kula ya so wani lokaci kuma ya gani bai azumin hamurin ga cewa kai manzo Allah sallam ya jima fa bai azumi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam bai dora ma kanshi ba kullun ya yi azumi a wataran ayi azumi da yawa wataran kuma aji kasance an jima ma ba ai haka yake kamar yadda ya koyar da wani sahabin shi sahabin shi kuma yana ganin da sauran jini a jikin shi ya nuna cewa ai shi yana iya yin azumi da yawa ya wuce wannan shi ai bai gaji ba kaza kaza aka ce mai in ya matsa lokacin da shekarun su gaja sai ce dama na ɗauki shawarar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu karanta hadisan a gaban sha take cewa famara aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahri ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika azumi ya cika wata yana azumi ba yace illa ramadan sai ramadan shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka daga farkon shi har karshe azumi yake yace wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi sha'ban yace kuma ban ga watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi ba kamar watan sha'ban kina nan wa sallallahu alaihi wasallam bai yin azumi wata guda tunkur kawai azumi ake na nafila a ramadan kada yake ma wannan shi yasa tace wata ran kaga yana azumi he kace kai biya aje wata ran kuma ya aje sai kace kai ya jima fa bai azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba a matsa walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu haka wasu suka zo cikin masallaci suka zauna ya ce shi duk dare ba zai barci ba kiyamu dole zai rinka ya kuma yace shi kuma duk sahiya kullun azumi zai rinka yi ya kuma yace shi arme ma biya ya ba kawai ibada zai saka a kawo magana su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira su aka kira su ya tambaye su kun yi ni tsoron Allah ne suka ce a ina mu yace to ni ina barci kuma ina kiyamun laili ina azumi kuma ina ajiwa kuma ina aure sai annabi ya rihe musu magana ya ce wa marrajiba an sunna marrajiba an sunnati fa laysa min duk wanda yake bin sunna ta ce baya cikin baya tare da ni me sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine karka matsa wata ran kai wata ran baka yi ba kai barci ka tashi kai sallah haka ake ibada ya ce fadulu siyamu shaharullahi muharram fadala ta azumi a watan muharram ya ce rawa muslim an abi huraira kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan shaharullahi muharram mafi fadala azumi bayan ramadan shine azumi a watan muharram wa afdalu salati ba'da alfaridati salatul layl kuma mafi fadalar sallah bayan sallar farilla ita ce sallah cikin dare sallah nan cikin dare tun daga bayan lisha ta shiga kenan kada ka yi tsammani dole dole ka tashi kare uku kare uku kare uku shi ana so ka tashi wannan lokaci ne domin ka yi dace da lokacin da ubangiji yake sabkowa saman duniya ya ce ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai rukuna in bashi ina mai bukata a biya mashi Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi cewa yana sabkowa duk dare a saman duniya amma tun bayan isha'i lokacin kiyamul layl yayi duk sallar da zaka yi a matsayin kiyamul layl take kenan daga isha'i bayan isha'i kai sai muna iya fara akwai hadisi mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda sallar isha'i sai ya tafi gida ya raka a hudu babu tahiyya tsakani ya raka abu wannan sallar da ya kamar yayi ta a daren lailatul qadr raka abu bayan isha'i hadisi ya tabbata kawai an kare sallah misali kawai ka ta gida ka tashi kai raka abu shikenan ka sallaci kamar kai sallar na a daren lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ibada a lailatul qadr ta yi ibada a wata tu kaga wanda ya lazamci irin wannan kaga ya dace da irin wannan Allah taimake mu yace fadlu siyam yawm al-ithnain wal khamis fadlan azmi litinin da al-khamis litinin da al-khamis bi ma'ana ranar dole anan da muke cewa yace rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا اتركوا هذين حتى يصطلحا abu hudai da yake cewa allah kara mashi yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'radul a'mal ana gabatar da ayyuka na sati fi kulli yawmi khamis ranar alhamis ana kai ayyuka da aka yi na kwana uku talata laraba alhamis sai a dauka sai a kai juma'a sabtu ladi litinin sai a dauka sai a kai su to wannan rani ko guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli yawmi khamisin wa ithnain a wannan rana ake kai ayyuka na sati yace fa yaghfiru Allahu azza wa jalla fi dalika al-yawm a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala zai yahi ma kowa daga cikin musulmi sai mutum biyu kowa za a yahi ne sai mutum biyu dawa dawa sai ce likullin ri'in la yi shirku billahi shay'an za a gafarta ma duk wanda baya shirka ga Allah da kuma illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi sha'na da wanda kuma tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba fa yuqal sai a ce utruku hadaini hatta yastaliha ku bar ayyukan wa'annan guda bai haske sun shirya uturuku halayi hatta yasaliha ku bar ayyukan su ga ku kawo su ku bari sun shirya tukun za a kai aiki dirran da za a kai aiki in ka san kana gaba da wani to a wannan rana ka aikin ka bishe ba in juwa in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ita dama shirka duk wanda yake da ba musulmi bane kai baka ciki amma kai a matsayinka na musulmi kuna gaba da ɗan uwanka musulmi kuma ya gagara ku shirya tsakanin har kuka huce kwana uku to aikin ku baya zuwa gaban Allah subhanahu wataala wannan illa man rahimahullah gaskiya Allah shi kanmu akwai matsala akwai matsala ha a ga an shiga jaraba in ɗayin ya mutu an shiga jaraba an shiga jaraba gaba a addini kwana uku ne aka halatta mutum ya maka abu baka shi daɗi ba kana da ‘yancin kwana uku ba ruwanka da shi me yasa aka ba da kwana uku saboda tsakanin wannan kwana uku kana iya sabka abubuwa zuwa suna iya shigo maka wanda na wasu na horin ciki ko wani abu kamancin haka wanda zai sa ka manta da wannan matsalar ko ko matsalar ta yi sauki sai aka ba da kwana ta ga musulunci yayin da aka ni da ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam yana fi sani da idan aka ba mutum wani abu zai ji ina shi da wani an ƙare kawai a kone za ka ji ya ce shi wani na shi ɗan kwana ne musulmi allah sa ya shiga aljannan ma amma aljannan ba ni wannan so ni magana talmanki ya ne abin da ya damu to duka wannan a ajiye a haƙuri haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma abubakar na sadiq da mista ya bata mashari mista ɗin a gidan shi shi yake ci da shi yaron gidan shi amma aka zo aka ma iya abubakar sharri kuma mista ya ringa yaya ta sharri abubakar ji labari ya ce in dai misba zai mana haka ni kuma da gaiwa babu ruwana da shi banna ƙara taimaka mashi allah subhanahu wata'ala ya san ko aya sai ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai ce falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah yake ce ma abubakar aya ta sabu haƙƙiya ba ana karanta amma da abubakar ake kada masu yalwa masu wadata su yi hushi su ce ba su ƙara taimaka ma miskinai da muhajirai saboda Allah duk da samu kulai sai Allah ce ya afu wani ya sau su yi haƙuri su yayi ya huce ku ba ku so Allah ya yi muku ne sai abubakar ya ce wallahi ina so Allah ya yi ya ce don haka daga yau na ya nema misa kuma zan ci gaba da taimaka mashi to kaga mai koyi da abubakar na sirri babban sahabi babban aboki na manzo sallallahu alaihi wasallam babban wali duk wani wani bayan abubakar yake shi yasa kullum muke rigima da mutanen nawa kana maganar wani wanda ba ka abubakar da farko ba ya mace wannan kawai jika jika da kayan ka abubakar shi ne shugaban wani ya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga irin halayen shi shi ne annabi ya ce in za a ɗora imanin shi a skeli a ɗora imanin mutanen duniya a skeli guda na abubakar zai rinjaye na kowa na abubakar zai rinjaye na kowa to kaga shi da haka ta faru a kai shi ya yi wa ya haƙuri mu ma mu yi ƙoƙari mu yi haƙuri mu yayi a shirya ko gaisuwa ce a ranka yi amma ya kasance in an ga juna an juya kai in yana wuri daga ya zo ka tashi ba ka wata ku gama magana ba ta gama ku shekara da shekara a yi ƙoƙari a yayi a yi gaisuwa salamu alaikum wa alaikum salam ya gida ɗan ya ɗauki kasarci annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suke gaba sai kai kaje ka fara yin sallama kai kasarci naka kai ka huta sallama ce kawai assalamu alaikum muna lafiya lafiya don an kare kasarci aikin ka zai tafi amma wallahi in ba mu yi ba aikin yana nan a mafi kenan mutuna wanda muke da irin wannan matsala mu yi kokari ba don wani ba za ba don shi ba dama shi bai isa ba shi waye shi mi saboda annabi ya ce mu mi saboda Allah ya ce ba zai amshi ayyuka mu ba har sai mun shirya mi saboda wannan ba dan ba dan shi ba mutar daga wannan samun tsira da ayyukan muna ta ibada muna ta yi kanmu da kanmu amma a ce wannan dan abin shi zai zama matsala tare da mu ai kaga an samu matsala an samu shahara idan abokai biyu ko mutane biyu suna gaba musulunci ya halatta ka yi ƙarya ma don ka shirya su kaga ƙarya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi mummuni yana zane ce yana iya yi ya komo tuba yana shan giya ce yana yi wa sha ya komo tuba yana kaza yana iya aka ce ne yana ƙarya ce mummuni bai ƙarya tun da yake bai ƙarya ƙarya babban zunubi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace yake amma duk da haka yace halaka ne je kai dan ka shirya tsakanin mutanen da ba su wani iya jajen wannan gabar tanku ya ce ya ji hadisi wanda ya fara sallama shi ya tsira ya ce da kun gaba sallama zai ma shi ya wuta shi ma iske shiga ya mai haka daga sun gama higa ga fuska ta sauya assalamu alaikum wa shi ke ra'ayin zai ta alhamdulillah Allah ke muke Allah shi ne tsakanin amma abu ne wanda shedan yana kullum so ke rabu tsakanin kuma dan adam kuma dan adam ne shi wani lokaci ba jin magana ne kana cikin lamarin ka wani zai shi ba gera ba da ne baka gayyace shi baka sa shi ko wani alheri zai tunkaro ka yi tushe kwata kwata bai su alheri kuma abin ya bayyana za ka yayi ma irin mana sai irin umarni na Allah da umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam in ka bi ban zaka yayi to dan haka mun bar umarnin da Allah da manzo hin yayi saboda in mutum aka mai keta saboda Allah abu ne mai ciwo abu ne mai ciwo ko kuma a walakanta ka ko a walakanta naka ko a wal duka abu ne mai ciwo duka wannan abubuwa ni hakuri ne yayi ni sallama ma ko da ba a komo ba a yi shiri irin na mu'amala ko da ko yace rawat tirmidhi wa hasanahu an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم النبي صلى الله عليه وسلم كده yake cewa ana gabatar da ayyuka ranar litinin da rana alhamis ya ce to ni kuma ina so wannan rana idan za a ɗaukaka ayyukan ni kuma a ɗaukaka su ina azumi a ce da muka bar shi ma yana azumi a sace haka ana muhammad sallallahu alaihi wasallam me yin wannan aiki ba shi na aka sabko masu suratul fatihi suratul fatihi Allah ce inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله يهيني ذنوبin shi na baya da wanda zai a goma shi sumul yake shi garanti gare san kusan ko mai kursan shi aljanna dan aljanna sallallahu alaihi wasallam amma kaga irin aikin da yake ai kaga mun yi dace a mun yi dace a ya kasance irin wa'annan ranaku muna kokari muna irin wannan ibada kamar yadda nake faɗa shi azumi wata guda muka yi muna yi bari na rana guda a sati ko rana biyu wata guda muka yi muna yi ba wanda aka yi likita hima tsarin lafiya da samu to mi matsala da kayan azumi litinin kayan azumi da tare babu mine ne kawai kokari da daurewa a yin shi ne kawai mi yake ce dan mu yi kokari mu rinka yi idan muka saba ranar da mun kasa Allah subhanahu wataala zai ci gaba da bamu lada ko da a ce ba mu yi Allah ya mutu yace rawa muslim an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul janna yawmal ithnain wa yawmal khamis ƙofar aljanna ake buɗewa ranar litinin da ranar alhamis ai kasan baban zaba ke buɗe a yi niyyar sanya wasu ne sai ce fa yi faru likulli abdullahi shirki billahi shai'a za a gafarta ma dukkan wani bawan da baya shirka da allah shirka bala'i ce ita take raba ka da allah baki kwata-kwata allah zai kallon ka babu baki ba kowa yana kokarin neman rahama ubangiji kai bakka ma cikin layin musulmin da har zaka sare za zaka samu rahama Allah babu shi yasa kullun kake ji ana nanatawa ana mintawa ka kiyaye kanka da shirka ka kiyaye kanka da tsari ka kiyaye kanka da tsubu ka kiyaye kanka da bokaye ba inda za su kai ka illa jahannam ba wani abu da ka samu a duniya da za su bada shi babu shi Allah yake bada Allah yake hana bokan shi ma ta kan shi ba zuwa facebook na ga wani boka da ɗarmar-ɗarmar layu kaya guda a kwanci a likita ana sai rabu aka ce har da ku manya in yana yi yama kan shi mana ba magani bai kewa mutane yama kan shi magani ba ga shi nan ya zo don likita ya allura ki shi shi ma bai iya kama kan shi alheri bai iya guje ma kan shi wani abu in allah ya yi ma da shi babu kawai rudu ne na shekara don haka kiyaye kanka da bokaye ka kiyaye kanka da su dan tsibbi ne zai zo zamana yana maka magana yanda ka san kun fai kun gari a hannun shi kaza kawai kaga yayi rantsuwa kaza an kai kawai kaza zaka samu wallahi haka na ga wani a TikTok haka yake magana yanda ka san shi yake yi ga wani dafa'i nan haka kaga je na ga wani dafa'i nan ba su da shi ƙarya sun yi kaɗai yake da shi sirri ne in ka yi shi billahi azim haka zai rantsuwa ya ce sati guda ya yawa kaza za ka samu aka wani malamin shi zo yake ta cika baki sati guda na babu sai da ya wata ne ƙaryar banza ce na babu wani abu da su iya yi wallahi sai abin da Allah ya abin da Allah ya sai ce banda mai shirka da kuma wa illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna sai wani wanda yake da matsala shi da dan uwan shi fa yuqal sai a ce anzuru hadai hatta yasaliha su wa'annan ku dakata nasu ayyukan su ku bari har sai sun shirya anzuru hadai hatta yasaliha ku dakatar da aikin su har sai sun shirya so uku hallo a sake cewa anzuru hadai hatta yasaliha ku dakatar da aikin sa sai sun shirya Allah ba mu iko da ƙarfin zuciya da za mu daure mu je mu shirya da wanda muke gaba da su wannan shine maganin abu yace fadlu siyamu thalathati ayyami min kulli shahr la siyama al ayyamu bi yace fadala ta yin azumi guda uku a kowane wata babu ma kamar ayyamu bi kwana uku na tsakiyar wata da ake azumi yace fa fi sahihai an abdullahi bin amr bin al-as رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله يتي أزمي نكوانا أكو نكوان ودا كمر أزمي شكرا إذن فضلت دا أكي بادا ladan da ake samu kamar ka azumci shekara guda haka yake cewa kuma rawa muslim an abi qatada الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumi na kwana uku a kowane wata da kuma ramadan zuwa ramadan kamar kwatankwacin azumin shekara haka tirmizi ya kawo ruwaya yace hadisi ne hasan sahih an abi dhar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyam wanda ya azumi a kowane wata kwana uku fadhalika siyamu dahar wannan azumin shekara ke fadalar da kake samu lalar da kake samu azumin kamar azumin shekara ne kai fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqa zalika fi kitabi sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya dan ya tabbatar ma da wannan da aka faɗa sai yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aiki na gari guda za a limka me shi gida goma amsali ya ce al yawm bi asharati ayyam duk kwana guda ya zama kamar kwana goma haka za a ringa limka maka ya ce rawa abu dawud wa sahahul albani an kudama bin milhan qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amuruna an nasumal bid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni akan mu ringa azumtar kwanaki uku na kowane wata ayyamul bid sune 13 wa 14 wa 15 kwana dai azumi na 13 azumi na 14 da azumi na 15 ƙala sai ki cewa wa ƙala hunna ka hai'atin daha su wannan kambacin azumin shekara suke haka ya ƙara karuwa ya ce fafi sayi hai an abi horera radiyallahu anhu ƙala ausani khalili bi talatin ya ce masoyina ya umarce ni in ringa yin abu guda uku in ji abu horera idan ka ji ya ce khalili yana nihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake mashi wasiya akan cewa ya rike abubuwan nan guda uku ya ce la a da'ahunna hatta a mutu ya ce ni kuma ba zan bar su ba har sai na mutu saumi talatati ayyami min kulli sha azumi na kwana uku a kowane wata wa salati duha da sallah ta wallaha wa naumin ala witri da kuma lokacin da za ka yi barci ka yi kokari ka yi wutiri raka a guda ɗaya daga cikin sahabbai daga an kare sallar isha sai tashi raka a guda sai ta gida suka ce ya kake haka ya ce in na je gida wani abin ja na na kasa yi ko na barci ya ce amma an ne wannan nasar saboda mai ya kiyaye wannan sunna sunna ce mai ƙarfi wuce raka a guda a ƙarshen daranka sunna ce mai ƙarfi har sai ne kai daga cikin magabata irin mazhabi na abu hanifa suka ringa ɗaukan wuturi a matsayin sallah ta farilla suke cewa a salloli da ake na wuni suka ce guda shidda ne za ka tambaye su wajen da wajen ce wuturi saboda ƙarfinta da ta zo a hadisai suna ce mu akkada mai ƙarfi sosai ni kokari mu rika kiyaye nan dai sa malamai dai suka musu zuba suka ce musu sunna ce dai mai ƙarfi amma batta cikin farin ne su kuma suka ƙara ka hujja suka ce a yo ai an yi biyu an yi uku an yi hudu me yasa ba ai ɗaya ba kuma ga ta kullun ana yi kaza kaza ne a ƙarshe dai me yake menene qaulur raje abinda shine tabbaci sallah guda biyar ce a wuni wutiri sunna ce mai ƙarfi murga kokari mu ringa yi akwai lada insha Allah yace fa fi sahihain an Abdullah bin Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace me ya Abdullah ya kai Abdullah alam ukhbirik alam ukhbar eh alam ukhbar annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-layl sai ce ya Abdullah an bani labarin cewa kai innan kullun da rana azumi kake kuma kullun da dare sallah kake fa qultu bala ya rasulullahi ce kware ka haka nake kullun ina azumi da rana sai kuma da dare kullun sallah nake amr bin al-as shikenan kala sai annabi ce me fala tafani yace kada ka ringa yin haka ka gani ko me yasa ba a so ya matsa har ya kai inda zai kasa sai ce me fala tafani kakkai sun mu'aftir ka ringa yin azumi kuma ka ringa ajiyewa yau kai gobe ka aji yau kai gobe ka aji ya ce wanam waƙun wanam kuma ka ringa tashi ka kyamulili kuma ka yi barci kada ka ɗauka gabaki ɗayan dare ka yi ta sallah a ka ware wani ɓangare na dare ka yi sallah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka haka cikin farkon sure ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila ko rabin dare ko wani bangare nashi kai kokari ka samu kai kiyama dare amma gabaki ɗayan dare da sahi ka kasa aikatuwa kaga an yi ba duk wanda yi sallah baki ɗayan dare har zuwa asuba da sai ba zai iya yin wani abu amma idan kai sallah kuma ka kwanta ka samu barci ko kuma kayi barcin ka tashi kai alhamdulillah da sai kana iya yanzu abin da kake da shaɗaɗinka sai ce fa inda lijista jika alaika haƙ annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne jikin yana da haƙƙi so da jikin mutum yana buƙatar barci lokaci zuwa lokaci yace wa inna li aynika alayka haqq yace haka idan kama yana da haƙƙi yace wa inna li zawjika alayka haqq haka kuma matarka ma tana da haƙƙi a gare ka yallanka yace wa inna li zawrika alayka haqq yace haka mutanen da kake wannan da su su ma suna da haƙƙi a tare da kai yace wa inna bi hasbika an tasuma kull shahrin thalathata ayyam yace ya ishe ka a kowane wata kai kwana uku kana azumi ba sai kai ba azumin baki watan baki kwana uku shawara ce tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa inna laka bi kulli hasanatin ashar amsalih annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni wannan azumin in kai duk rana ɗaya kana da goma bi ma'ana duk rana ɗaya in kai azumi kamar kai rana goma ne a wata ruwa ya ce fa'in da zalika su ya mutahar kuma za a gama maka duka a ba ka fadalar kamar kayan azumi na shekara ya ce fashaddattu fashuddi da alayya ya ce ni kuma na matsa ya ce kuma abin sai matsa sai matsa mana shi abdullahi bin amur ya ce sai na matsa bi ma'ana sai ya matsa a kan ya yi sama da haka kuma abin daga ba sai dame shi ya ce kultu ya rasu sai na ce ya ma'aikin allah inni a jidu kuwatan ni ina jin ƙarfi a jikina kinan ina iya sama da haka ji abdullahi sai annabi ce mai fasun su ya ma nabiyan lahi dawo ka yi irin azumin annabi dawo da mana alaihi salam wala ta zin alaihi kada ka ƙara a saman haka ƙultu wa ma kana su ya ma nabiyan lahi dawo shi kuma sai tambaya ce to annabi dawo din ya yake azumi irin nashi duka ba na shawara sai ce ƙala nisfar dahari rabin shekara ke nasu jimana yau in yi azumi gobe aji jibi ya azumi gafe aji haka shi yau in yi azumi gobe kuma jibi azumi zai shi haka yake raba shekara gida kullum yana azumi ya ce fakana abdullahi ya ƙo sai abdullahi bayan ya girma annabi ya ce mai karin gayin kwana sai ke ganin ya yi ƙarin haka garin gayin irin na annabi dawud yake ganin ya yi ƙarin haka sai ke cewa ba da ma kabira bayan ya girma sai ke cewa ya laita ne kai suna ƙabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam na amshi rangwamen da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shine ake so kai daidai waje da kai abin da zaka iya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi fadalar aiki a wajen Allah aikin da Allah ya so shine aikin zakka dawwama kana yi komun ka rage shi misali ka ɗora ma kanka duk dare raka uku zaka yi kuma kullum kana zumta kake to Allah ya san wannan aikin da zaka yi raka'a 11 sai bayan watanni tukun ka sake yi sai in wata kura ta ka dauka to kana haika ce to yau ka kiyama dai da saboda ka kai kuka kora amma an ka kasance kawai kullum ka tsora ma kanka zakarin gayin uku uku nan ka gani alhamdulillah Allah subhanahu wataala na san irin wannan aiki hadisi na karshe zamu karanta yace fadlu al-ashr al-awafir min ramadan fadala kwana goma na karshe na ramadan yace yazo a sahihain daga Aisha Allah kara mata yarda ta ce qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr idan kwana goma na karshe ya shiga na ramadan shadda mizarau sai darme sancul din shi wa ahya lailahu zai ringa raya daren shi wa aiqas ahlahu kuma zai ringa tada iyallan shi domin su ma su ringa yin ibada duk dare waye kwana goma na ƙarshe na Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam me da hankali yake sosai wajen ibada kuma haka ya umarce mu mu ringa yi kamar yadda muke ta yin kiyamul layli da sauran ibadu na itikafi da sauransu da ake a cikin watan Ramadan Allah taimake mu anan ina ka insha Allah za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh